Um, bemunei hira mago tawuche 예, himshe hinasawana 예. 아이고, madara himshe lokaci lokaci da kuna yin wasa 음, takawa ya ganku daga bene 음,
a na bene din
wancan.
oh anan Eh, ba wannan ba.
Eh.
Wancan inda sarki yake yanzu.
to bayan lo- wurin rumfa Ba- ru- bayan wurin rumbu ko Mm, mm.
menene sunan da ake
Mm, ba ya da suna sunansa sauran sarki
na da
na da. To shi ne kowane sarki ya ci ma yana nan a ciki.
madara madara Inda yake zaune wannan sarki.
madara watakila za ki nuna mini wata rana ko kin yarda Eh, madara akwai wuta har yanzu ko madara kar fa ki ƙone.
to um, don me sarkin katsina ya yi amfanin mama Mm,
a kin gaya mana wata rana wani ya gaya masa karki karkace kana so wata daban sai mama ko kirari ne Yes.
kirari ko
Mai sunan salamatu suna ce masa mama.
ban ji ba menene suna Salamatu.
salamatu Mama.
ke ce he to haka an rubuta akan takardu Mm, anda kin bani mm.
Adala. Kuma ban manta ba zan kawo miki takardu To, har yanzu ina yin karatu.
ni daidai ne.
Eh, ban yi- ban manta ba, Muda, ki hakuri ko?
Muda.
Na- dan, sida, sidan,
a- a- ki shi- ki shi- ki hakuri ko? To, kuma a takawa wato ubanku Mm, um, Abbas.
yayi eh abbas yayi amfanin sunan mai duba lintoka menene ma'ana wannan ma'ana tubalin toka ai ina yarinya ina yarinya ina tafi da gudu daga daga daga sai in faɗi aha ina da kiba allah ke Allah. yes kiba yes kin fi mamanto kiba yes Mhm.
sai sai in faɗi sai ya ce wannan tubalin toka ce to shi ne ke ce min tubalin toka da taɓa ki da rushewa
madala madala yawa da allah ki hakuri ki shi ko
ki bata mana
Ah, kin je kin je makaranta kafin da kin juya tunaninki um, kafin da kin ƙi makaranta a ina makaranta ɗin da kin je a cikin gida ko kusa da kofar ta kudu ko kusa da kofar ta arewa ga ga ɗaki nan jikin wannan ɗakin Oh, to- ɗakin makarantar mu kenan da malamar mu wannan a nan eh nan nan eh da malamar mu sai mu fito kowanne daga wajen su in an ba shi karin kumallo ya sha sai mu taho nan wajen fulani uwar gida Mhm.
nan wajen fulani uwar gida wannan daki Ko- wannan ko- waje duka wannan wuri eh wajen ta ne Mhm, uwar gida mhm.
uwar sarki Eh.
alhaji Eh, tana nan kakar sarki wannan aha tana cikin wani wuri tana wannan ɗakin
wannan a nan yes ma da sai makaranta can ne yes amma ƙofar ƙofar ta wannan yin sara ta aka yi ƙofar ta tana can can Aha, sai a je a kewaye a shiga makaranta a nan.
yes Madala na fahimta. To, makaranta a bayan wurinta ne, eh, yes amma da akwai bango guda.
duka guri haka I, amma tsakanin ma- makaranta da wurinta da akwai bango guda da ya kawai.
a'a ba- wannan kofa Ai, daga baya suka yi aha. To, uban sarkin nan aha.
shi ya sare kofa ya sa matarsa aha. Uwar gida tana cikin wannan daki, wannan gida.
gida duka nata ne Eh, ɗakunan nan duka na na kwarakwaranta ne na fahimta. Wanda sun, suka tura.
Eh, Mm. Kuma waɗansu eh, suna nan eh.
yanzu kwara-kwarai.
a waɗannan yanzu abokan zama ne kurin nudu muna zaune ne Aha, to mata daban yana da, yana da mata guda nawa.
suna da yawa plenty Mata yes
sun fi guda hudu?
matan aure Mata aure guda hudu guda hudu. Suna nan wani wuri?
ɗaya a nan uwar gida Eh,
can wajen 'yan sarkin musulmi
aha. Ban, ban sani wuri ba.
wajen goggo can sokoto Aha, amma nesa ne ko?
Eh, Mm.
wani bai san abin da wani yake kai ba Mm-mm. nan mai biyu uwar gidan nan take can sararin garke Mhm.
ga waje nan ƙaramar matar gidan ce Aha,
can wajen uwar gida ta wannan sarkin aha, to wajen mm, sharifiya aha.
wa- wadda take bi wa mabi uwar gida
Oh, ta biyu, ta uku ta uku.
eh, ta hudu ita ce a tsakiya ta sararin garki Amariya ce, eh, karama.
eh, Ai. Kai. Daya a nan mm, biyu a wurin, wurin sarkin musulmi.
daya a wajen sarkin musulmi Aha.
daya a nan Eh.
daya a Amma sararin uwar garki.
gida a nan eh, ta biyu sarkin musulmi.
yes Ta uku mm, can kusa da suru wajen uwar gida eh,
sharifiya eh, sharif ya ce.
kakar kakar turaki
Aha. Ta yanzu.
uwar uban turaki na yanzu Aha. Madala. Madala.
to daya amarya Can nesa.
a nan sararin garki inda Sararin ake garki.
wasa Aha, aha. Madala. Kin tuna ah, daga ina suke?
duk mutan kano ne Duk.
yes Mama, ina tsammani lokaci-lokaci an, an kama mata daga nesa.
Mm-mm. wannan uwar gida Mhm.
ita ce matarsa ta fari
Allah, ita aka so ma au- aurar masa ubansa ya aurar mat- masa ita to in u- ubanta jikan kakanmu ne
oh.
abdullahi Eh, maje karofi ta. Mhm.
to wato da ita da shi ita kamar ya ce a gurinsa
Ban fi- kin gane Mm-mm.
kamar ya ta sace
Aha. Ta, na fahimta, na fahimta.
to ubanta ji- ji kamar shekaru kuma
Chicken.
kakanmu ne to sai aka haɗa aurensu don da ba a ɗauko ɗan wani gida na can ba za a ɗauko ɗan haɓe ba kano mutan bakin kasuwa ba za a auro su a kawo nan ba Aha.
sai a ɗauki ɗan ɗan uwa a haɗa Aha. Saboda mulkin turawa Mm-mm.
na taba ji sun hana bayi.
mulkin turawa da suka hana yi ai daga bisani ne Aha.
tunda aka daina yaƙi Mhm.
suka hana yaƙi to babu sai babu sai da bawa Mhm.
to da kuwa sai a- a yi shiri a tafi wata ƙasa a ɗebo mutanen su a zo a bautar da su Mhm.
to su waɗannan ƙwarakwarai da- da na ce miki masu yawa Mhm.
‘ya'yan waɗanda can kakan ubanmu ya yaƙo su ya kawo su Mhm.
can cikin duniya suna kan duwatsu waɗansu bai bayi ne Aha.
suke zuwa ya yaƙo su Mhm.
ya kawo Mhm.
waɗansu su yi aiki a waje a gama su da m- m- m- maza 'yan uwansu a gama su ai musu aure Aha.
to an sun haihu sai a kulle Fahimta. Na fahimta.
ba sai ya ake ba Fahimta.
da nasara suka hana bauta to sai bayan sarki maza Mhm.
sai suka dinga auro 'ya'yan mutane can da na ƙauye da na birni to sai su kawo su to shi ya sa ba ba a cika kule da yawa don babu cutanawa Eh, Menene cutanawa? Menene ma'ana?
ma'ana Eh, Menene bambancin bayi da cutanawa? Ko da akwai bambanci?
wato shi bawa an kamo shi daga yaƙi Mhm.
an zo an bautar da shi Aha.
an kamo mace kuma daga yaƙi an zo an bautar da ita Mhm.
to sai a haɗa su aure shi bawa ita baiwa Mhm.
to sai in sun haihu to 'ya'yan nan nasu su ne cutanawa
Lokacin da cutanawa sukan yi aure Mm, in sun haifu mm, yaro ko yara menene ne?
yaro magudanci ne a- a- a- yana, yana aiki ko a shamakin doki ko a wani guri
Amma shi cutanawa ne?
eh mace in in sun haifi 'ya'ya mata sai a kamo su a ajiye su ana aiken su in sun girma an ga ana bukata kulle su sai a ce to wannan a kulle ta kanta ƙara zuwa mm, mm, mm, waje tana ko a aike ta ko a yi mata wani abu kar ta ƙara fita a ba ta kayan kulle ta a kulle ta a kai ta soro
To. Wata. Chu, uh, Chechenia? An ce Chechenia?
ga cutaniya
Da Chechenia. Uh, in ta yi aure da wani mai yanci. Da akwai damar ta yi haka?
ga cutaniya in ta aure da mai yanci Eh. In ta haifa?
in- in ta haihu Ai.
bawa bawa ne ta haifa
To.
yanzu mu- alal misali kina da burin kina da kawo in kin haɗa su Mhm.
sun haihu ba dukiyarki ba ce Hmm?
Hmm.
To, idan kika ɗau idan kina da kawu baki da buru ta je ta yi ciki a wani gu- gurin wani sa Mhm.
za ki ɗauki 'yar nan ki kai wa mai san Hmm? za ki ba mai sa
Eh, abin da sani yake ta haifa eh, Hmm? saniyarki ce eh.
to ta je ta yi ciki a a- a- a gurin son wani
Mm.
ta je ta yi wa barbara gurin guru na wani can to ta zo da ciki Mhm.
ke kusa kawo ɗinnan taki ce idan ciki ya isa ta haihu za ki ɗauki 'yar ki ba ki ki nemi mai sa ki bashi ko ku za ki bar yar gurinki ta ki ci ba ki gane ba Eh, ban gane ba. Ki hakuri da ni.
a'a ba- ba ba komai idan kika in kin in kin ɗauka in kika je kika tambayi wanda zai wayar miki da To kai madala, madala. Amma ki hakuri in sake tambaye ki.
to To inda akwai kin ce da akwai bambanci tsakanin bai mm, da cucanawa.
mm,
Ina so in sani na farko. In bayi ah, in bai yayi aure da da bawa tabawa.
mm,
In suna da yara
to su ne cucanawa su ne ca- cucanawa.
Yes.
in cucinawa sun yi aure sun suna da yara cucinawa ne yes to in bai yayi aure da um,
da ɗa an bawa ya baiwa ta yi aure da da baiwa ta yi baiwa aure da ɗa eh, to in ta haihu mhm,
na ubangijinta ne mhm. to amma in an juya Mm. in uh, in kai ki gafarce ni sai sai Mm, ba in komai.
sai in je gida in in yi tunani yaya in tambaye ki wannan in in yi miki bayani daidai to kai ina ina so in in sani um,
bambanci a'a kin gaya mini bambanci amma in bayi da cucinawa sun yi aure yara cucinawa ne yes Eh, To in wani mutum daga cikin bayi ko cucinawa ya yi aure da wata mai yanci. Yaran su suna da yanci?
ya'ya ne suna da yanci Suna da yanci. Amma in wata daga bayi ko cucinawa ta yi aure da wani mai yanci. Ya'ya.
ya'ya ya'ya ne idan Suna kuwa da yanci ko suna da yanci Aha.
idan idan idan bawa Mhm.
ya auri ya Eh, ta haihu eh.
to 'ya'yansu 'ya'ya ne suna da 'yanci Aha.
idan bawa idan baiwa Mhm.
ta auri ɗa Mhm.
ko ɗa nawa ta haifa da shi bayi ne To madala. na fahimta na fahimta na gode kina da haƙuri kai ne menene wannan wani abu ashe aikin mamantuwa ne ka aikin mamantuwa a nan a kasa kin koshi to um, kin gaya mini in yara sun zagenki in sun ce saboda fadanki an yi wa kaninki aure ke kina sakar gida amma in kin je katsina da shekarun da kina da shekarun bakwai yaya dukan kaninki an yi musu aure ko maganar wasa ne kawai Ƙanne na eh
akwai wanda aka yi wa aure da shekara shida akwai wanda aka yi wa aure da shekara biyar akwai wanda aka yi wa aure da shekara hudu matar sarkin bauchi ashe mamaki sai a kai ka gidan miji ana goyon ka
sai ana da hakuri in sai miji hakuri sai ya ta sun girma hakuri sai ka girma
mamaki al'adun ku ne ko al'adun fulani kenan
Ha, amma lokacin zamani an juni- an juya al'adun ku an kadan juya ko?
ga shi nan- da yawa kai tun da za a- a- a a haifi ya tana makaranta har ta faɗi tana jini a gida haramun
a uwarki hajiya dela Mm, a- oh ba ba a yi aure da da ita ba kulle ne kule ce Mm, kule ne
aka kamo ubanta a adamawa
shi ne daga adamawa ubanta shi
uban hajiya dela bai ne yi aka kamo shi aha lokacin yaki lokacin yaƙi aha aka kamo uwarta daga fila ta borno aha sai an hada sai shi aka haɗa su a nan sai suka yi aure sai suka haihu aha
to sai aka kulle uwata ita kawai
Eh, a da Hmm.
da yatata da aka kulle yar to kuma sai da uwata ta ɗan taso kaɗan ana riƙe da ita a nan cikin gida Mhm.
sai aka ɗauki yar aka bawa bawan sarki Mhm.
ya ce a- a kai ta can Mhm.
sai ya kulle uwata Mhm.
sarki alu Allo.
Mm.
ya kamo su A'a, Oh, ya ya ya- dauka ita ya- ya kulle ta, Ai, to.
to sai da ya tashi tafiya, nasarar za su shigo, sai- sai aka ɗauke su suka tafi tafiyar Sokoto.
Aha.
To daga can da a- nasarar suka kama shi suka tafi da shi Lokoja.
lakwaja. To sai aka bar su su can a ƙasar Sokoton, sannan sai aka samu jagora wanda suka taho da su.
Mhm.
da suka taho da su sai ubana ya kulle ta to da ya kulle ta ba a daɗe ba sai ta samu ciki na
Ke ce. Amma wane ne ya, ya kawo ah, iyayenta daga ta arewa kuma daga borno ko alu ko A'a.
uban alu abdullahi abdullahi Mm, na far- na kakanmu.
farko Mm.
Eh, kakanmu aha.
ubansa alu ɗin.
a ina sun zauna suna suna nan a gidan sarki ko suna waje
suna daga waje aka kai su to kuma har suka i- girma suka isa mm, mm, misali ita tana ciki shi yana can waje gidan bayan sarki
a yana wannan mijin- mijinta- mijin na kakattawa da suka isa aure sai aka haɗa su Mhm.
gidan salama
ban sani gidan salama
ga gida can a ƙofar arewa gidan 'yan bindiga aha to
shi yana cikin 'yan bindiga aka sasu Mhm.
to sai ak- suka yi aure to sai aka aka ba su gida gidaje 'yan bindiga duk unguwoyin nan da aka kai ko ko waɗanne Mhm.
to su aka kai su cediyar guda cediyar guda guda unguwa ne unguwa ce madala madala sai ah, an an kai su unguwar cediyar guda kafin da a haifi su hajiya a dai eh, yaya sarkin alo ya hange ta ko sun kawo ta idan a- idan bawan sarki ya haihu sai a aiko a ce wa sarki an samu ƙaruwa aha sarki shi zai ba da rago shi zai ba da kayan suna duk ah, a kai gidan uban mm, da aka haihu mhm.
to idan da 'ya'ya mata in- in aka yaye su suka data sun isa aiki
ba da kwano
to gashi
Madala.
ah bai ci ba wa ba zai shayi ba ya ci
wato yanzu sai da kai masa gida
wai ƙanina nan da na kira muke magana shi ne wai ta ka masa abinci na ce masa ga abinci aka ka maka ya ce a wani ya ba zan ci ba wanda ya fito daga gidansa ya riga ya ci ya ƙoshi ta nune shi da abinci a a kawo masa ya ci
Abba ya koshi.
Eh. ga mata tasa a gidansa ga uwarsa Eh,
to ubanmu duk ɗaya da shi su suna ciki ubanmu ya mutu
shi ah, danki
a'a shi wannan yaron da ya tashi
yaran da ya tashi ba
mutum wan- wanda yana nan eh
shi ne shi ne autanmu autan hon madala yana ciki ubanmu ya mutu Ah, na fahimta na fahimta saboda haka bai tuna sarkin kano abbas ba Mm.
kin ce lokacin da kin ji labarin mutuwa
Mm.
kin zama kamar mahaukaciya Mm, to ba ni da hankalin lokacin na yi tamani sarki baya mutuwa Manda, ta ce ki.
Tauki ci. Ci, ki zauna ki ci. Madala. Kina jin bakin ciki da kin ji labari?
a'a ni na ni ni ni ca ne uwata ce ta mutu hajiya ko da mijina ya zo ya faɗa ban gaskata ba ne
An yi kuskure, a kin yi kuskure.
yau ina ina hankali lokacin
Um, kina tsammani uwar uwarki Eh, ta eh, mutu.
ina da shekara tara ina zan gane abin da Eh, ake yi saboda haka kina jin bakin ciki saboda Eh.
uwar uwarki eh amma gata nan har yanzu kai Allah ya dade randa kai na ce wani sarki ne yake mutuwa da ka dai hajiya ce ta mutu da ka dai dela ce ta mutu aka ki gaya min yi shiru muna son mu dafa mu ji daidai ko ci gaba to sai aka turo su suka taho suka yi musu gaisuwa to sai sai ya ce ba zan zo ba sai da sarkin kano abdullahi ya sarki amma yanzu ba zai yarda ya kawo ni ba in zo in haukace eh eh saboda haka ya ce ya kamata ta tafe Mm.
ta hangi mamata da ido to sai da aka daɗe bayan matan auren sun fita daga takaba to sai ya aiko ya ce a tura uwata ta je Mhm.
to aka kai ta can har ta yi aure ya bayar da ita gurin wani alkali ne to ki ga da abu a gaida abba Za ki zo?
za ta zo min an ji mada Da abinci?
eh eh
ah. Ya'yan yau da dabara suke mu dai a lokacin da ba mu da hankali eh
amma su dai yanzu sai ka haifi ɗa da wayansu bas eh shekara uku gare ta ina zamani Mm.
Mm. na tuna ran da an haife ta Eh, ina can asibiti wallahi lallai wayo gare ta wayo Mm.
dan yau duk da hankalinsa a cikin kansa Mhm.
yau ai duk gaba ɗaya aka halicce mu da su
to ah, sun sun tura warki zuwan katsina Eh, mamakon zuwanki a nan eh, Eh. sai ta zauna sai lokacin aure eh.
amma kin je wata ba ta yarda da aure ba saboda za a fitar da ita in an kai ki
Eh, kishiya ta ce eh amma ita ta ta shiga rijiya eh, sai tana jin ciwo ciwon ido eh,
amma lokacin aurenki an fitar da ita
sai bayan da ran da za mu shiga za a kai za a shigar da ni katsina ran nan ciwon ta ya tsanani sai suka goya ta bayanta hmm.
suka kai ta can unguwar ubanta kin gaya mini haka na tuna shekara nawa gare ta in an goya ta
babba ce to kuma ciwo ya riga ya- ya ya janye ta haka an dauke ta Mm, amma baba ce babba ce to a lokacin nan ba mota ai ai ta yi haihu
Mm, mm.
tukuna
ai mun yi magana da ke na ce ta samu ciki ai watan cikinta takwas suka ba ta magani kishiyoyi ta sha ciki ya kwanta to da bata haifi cikin ba har ta kai ga mutuwa
To, um, mata daban, ce da akwai guda uku daban. Uh, ke ce amarya ko?
Mm, Su uku suna da yara, duk suna da 'ya'yansu eh, saboda haka um, sarki ya ƙi karan yara ko Mm,
nawa ne ‘ya'yansu.
one one Eh, haka kin gane. Amma ba yara da yawa ba duka maza dukan masa.
Mm.
Na gogo.
na gogo shi ‘yan su su a- an ha- haife su da yawa amma sai su biyu suka suka yi- rayu da shi da uwar abba
Adala. Sai da akwai 'ya'yan kwarkwarai Mm, da yawa.
mm. akwai mai uku akwai mai ɗaya akwai mai biyu akwai mai uku suna kuma haihuwar da can sun ha- hai- haifa sun murmutu
Yana da kwarkwarai guda uku kai, wa
sarkin Niko.
Ah, ko san da ya mutu ai mu saba'in mu sa- mm, mm, mm. mutum saba'in ne duk da mu matan aure
Saba'in, yes
kwarkwarai saba'in.
eh
Sun yi yawa.
ba su yi ba
Saba'in sun yi yawa.
ba su yi yawa ba in an tashi aiki Mhm.
an yi baki wa zai yi to amma an tara su ai dole ne ku fito ga aiki Shi ne amfaninsu eh su yi mu- muku aiki.
eh, su yi masa aiki kai Ah, mu mu ina Bakinsa.
ruwanmu. eh mhm. Amma kina da kwarkwarai ah, wanda za su yi aikinki?
Eh, dan dai waɗansu sun murmutu amma ni na iske ƙwarƙwarar waje na goma sha uku Mhm. Sai an raba haka haka.
wannan uwar gida tana da mutum ishirin da biyu
Tafi ki baba girma ko?
a'a yo ba ita ce uwar gidan gidan ba Ai, ai, to, na fahimta. Tafi ki shekara kawai. Shi kenan, ba lala.
mai bi mata tana da mutum goma sha hudu Wato ko Yaushe, well, yaushe an, an yi haihuwa na farko She- da shekara nawa.
zuwa
Amma kin ce suna da goma sha uku, goma sha hudu. Ya, ya, kwarakwarai eh, eh,
kwarakwaransu
eh, eh, amma sun haifa yara.
waɗanda ya zo da su daga can kan ai masa sarauta Aha, su ne da 'ya'ya da ya shigo sau- sai mutum ƙalilan ne da 'ya'ya sauran nan ya ce shi dai ba ya son 'ya'ya da yawa kada ya mutu ya bar su su wahala mhm.
sai ya- ya ya roƙi Allah Allah ya yarda sai mutum ya sami kamar ka sami ciki wata uku ko wata hudu sai ya lalace Mhm.
sai su waɗancan da suka sami na farko su ne da ya
To, su kwarkwarai a Katsina. Daga ina suke?
su daga ƙauye ƙauyen katsina suke
An rusu.
Mm-mm, ba kamo su aka yi ba fulani Mhm.
in gane fulani masu shanu na ƙauye to bayansu sun hayayyafi 'ya'ya mata da maza to da aka ce ba bauta to sai su kuma sun gaji da wahalar iyayen gijinsu ba su da komai talauci ya ishe su to shi ne sai su ɗebo 'ya'yan da su sai su zo fada su fada a fagace su fasa kuka in an ce me ya to samu alkali ya- ya ya yi kudin bayi a kirawo iyayen gijin sai a yi- sai alkali ya- ya kisima kudin bayin nan duk da uwar da uban da 'ya'yan sai sarkin katsina sai ya biya sai ya ce to ku na ba ku kuɗin ku ba bayan ku ba ne na fanshe su inda 'ya'ya mata sai a ce a shigar da su cikin gida yaran da su da samari 'ya'yansu da su sai a ce ku tafi ku yi aikin ku na gona abin da ya matse ku a ƙauye in ku duk kuna bukatar wani abu ku zo gurin yar- yarku ku faɗa a gaya min in- in ba ku sai su yi tafiyarsu suna zaman yancinsu yarsu kuma ga ta an kulle ya riga ya sai a yaro yan an kwana biyu su zo ya sallame su ya musu karama kuma duk abokan zama wanda iya tasu take tattare da su kowa ya kawo hasufinsa ya bayar yanzu dalilin kwarakwaran amma waɗanda ya shigo da su kan yi sarki shi ya je da kansa ya jijjiga mashi ya kamo su su kakar abba can a ƙasar mm, mm, abin nan Mm. can ƙasar faransai da magana a'a gaba
ba ka san Nijar ba eh to amma ba da magaran ba can dai gaba Mm.
suke
ta arewa eh
yaya an kawo su daga can ya ƙosu aka yi
Aha. to sai su yi ɗamara su hau doki Mhm.
ai ɗamarar yaƙi a je su kamo bayi
lokaci-lokaci ya sami bayi ah, don um, saboda yaki eh shi ne lokaci-lokaci sun sun kawo su eh shi ne shi ne sarkin yaƙi na katsina shi uban diko ko shi di- dukkan diko Mm.
amma ina zamani nasara sun hana
eh zuwan nasara sai aka daina
ya juya a adunsa Mm.
sai ya, ya hada da nasara ya yi hira da su ya yarda da su Mm.
kin taba game da lord lugard ban bature Ƙwarai kuwa
ko kin sami dama kin yi hira da shi ko sai kin gan shi da idonki kawai na je gan shi da ido na kawai
amma yaya kin koyo harshen ingilishi saboda kin ji harshen ingilishi ingilishi ai na gaya miki makaranta
a katsina a katsina a training center wancan a'a ko cikin gida cikin gida aha ai a nan muka kafa makarantar da farko Oh, bayan da kin daina makaranta a nan sai kin juya tunani can
a'a wannan makaranta ta nan ta Allah ce
to ba boko ba eh, wancan boko ne wancan kuwa da muka karba wato shekarar da aka aka ce za a kafa luga da hall kaduna Mhm.
to da kullum shi sarkin katsina shi suke kira mu tafi muna wata uku a kaduna muna wata hudu a kaduna ke da shi eh to sai suka ce to muna so lokacin da mr gawas
lawas gawas gawas mm, to yana gwamnan kaduna to
sai ya ce mr branko yana odalan gwamna
sake fada mr brown eh, yana odalan gwamna odalan gwamna gwamna
mata ta sa kanwan mr gawas
Ah,
to
sanyi
ita kuma goma ta gani sai ta ce sai ne mata yanayi da ya ta tara ba ta san mu rabu to ko da wani lokaci ina gidansu ta aiko da mota a zo a ɗauke ni madalla
to sai aka ce suka ce to muna so ba ku da makaranta nan kuwa du- sun yadda da makaranta sun iya turanci sun iya komi kuka sai dai mu yi magana tare da ku ko ku nuna mana da hannu ko kuma mu mun riga mun koyi turanci muna ba da kuɗi malamai na zuwa da yamma suna koya mana hausa mu mun ji hausa ku ba ku ji turanci ba madalla
to mun ce sarakuna za mu kirawo su don mu rushe su idan sun yadda a kafa makaranta a ƙasar hausa ƙasar su ta arewa in ba su yadda ba to za mu kawo mutanen wata ƙasa su mallake ƙasar
kasar ingila nan aha nan nan ƙasar aha za su ɗebo waɗansu Daga wato Katsina.
azancinsu za su ɗebo yarabawa Mhm. to da sauransu su zo su mallaki ƙasar mu su za su yi mulkin ƙasa da na ce "A, ni ai ban yadda ba mai gida ya ce to ya za a yi to sai an gama lugadi to an tara haƙƙin sarakuna kuma kantoma zai nunnuna kowanne fegi inda zai yi gidan kansa in ya zo babu haya mun ku haya muke gidan sarkin hausawa to sannan aka ba mu fili sai a- a yi aiki da yam- da yamma da almuru sai mu tafi Ya- ya ya ce to kin ga nan an yi za a yi kaza nan- nan waje na nan wajen ki can wajen kwarakwarai can wajen kuyangin waje nan shamakin doki da da mutane to sai mu komo kuma gidan sarkin hausa mu mu zauna to sai ran nan sai aka gama abin nan sai aka ce ana son sarakuna lalle su zo sai na ce to sarki yanzu ka gama naka gida wato gidan za ka je ka shiga wa na ya haya sai ce ya kike so na ce a'a kai mu zauna gidan sarkin hausawa sarkin kano ya zauna gidanmu in ya gama nasa gida ya shiga gidansa mu shiga namu ya ci to shi ke aka shirya wa sarkin kano ya zo ya shiga gidanmu mu kuma muna nan gidan haya
madalla kai
to sannan sai sai sai sai sai sai in an kwana ɗaya kwana biyu sai ya tura ni in tafi in yi ni a gurin sarki to sai aka dinga shawara da su su ba da 'ya'ya a kafa makaranta in sun yadda a a a biya kuɗin auren baturiya daga ingila a kawo ta ta zo ta koyar da makaranta sai suka ce su ba za su yadda ba duk sarakunan suka ce ba za su yadda ba sai sarkin uke ne shi ‘ya'yansa dama a iko suke makaranta
ok ne Mm, ta kudu eh. sai sai sarkin shandan sandan
to su ne ayansu sai suke makaranta a iko to sai suka ce su ba su yarda ba sarkin katsina ya ce to sun ce su ba su yarda ba su da ke da 'ya'ya ni da ba na haihuwa ba ni da 'ya'ya sai jikoki dan wa zan kama in kawo ya ka- ya makaranta in sun yarda sai a yi kullum fa shekara sai an tara sarakan yankan nan kan gaddama da suke kullum to sai ran nan mr brown mr bowers ya riga ya sauka ya koma gida ingila sai mr brown shi ne a a matsayin gwamna sai shi kuma yayi nasa kokari yayi nasa kokari ba a- ba a ci dai galaba saraki ba shi kuma ya zo ya kama hanya ya ya ya ya ta lokacinsa ya yi ya koma gida to sai sai sajan Patterson sai ya ce to sarkin katsina ka turo ma ɗaki ta zo wurin uwar gida za mu hira da ita sai ya ce to sai aka haɗa mu da na gobe muka tafi da muka je suna magana sai na ce mai gida idan ka gobe in kuka je wurin shawara ka gaya musu ni kan na ce na yadda na amince da wani ya zo ya ya cinye ƙasar mu gara ni na yadda a- a kafa makarantar ni na yi ya ce ashe na ce i abin da ya sa na ansa maka ai tso- tsohon mu uba na ce aka yi an an kai mm, su lugard sun kai rawanin dogarci da riguna duk wanda sarki ya kira ya ce gashi ku zo ga su ku ɗauka za ku yi dogarci sai su ce a ba za mu sa rawanin wuta ba ran sarki ya daɗe ai da in sa wannan rawani gara ka ɗaure ni sai tsohonmu aka ce sai ya ɗauki rawaninsa sai ya rufe bakinsa to sai ya miƙe ya shigo gida aka biyo shi da kayan nan aka kwana garin allah ya waye bai sa rigar ba dai sai yana ɗajen rawani ya fita da shi kuma kowane bawan sarki ya zo ran sarki ya daɗe zai gaida sarki sai ce ran sarki ya daɗe tuba nake a bani rawanin na ashe ba na wuta ba ne kuma mun ga abu ja kamar wuta to du dama can 'ya'yan bai bayi ne aka ɗebo aka yaƙo su to suka zo nan aka koya musu komai to sun ga an kawo musu jan rawani ba sai su ce rawanin wuta ba ne sai ya ce to idan na ba ku kun ga wannan rawanin nan gaba sai 'ya'yanku da jikokinku sai sun- sai sun biya kuɗi za a ba su na ce to ni ma na karɓa da sunan Allah amma ba da iko na ba da harshen mala'ika na karɓe shi ni zan karɓi makarantar nan in Allah ya yarda ni ma kowa sai nan gaba sai an saya sai ci to shi kenan gobe in mun je zan gaya musu kuma sannan zan ce wa sarkin kano da yamma su zo da ke da uwar gida da na goggo da da da yarona da ni da sarkin katsina da sarkin kano ku zo ku sha shayi in kun sha ti in fita mu yi tanas
tennis Mm. na ce a mai gida wannan fa ba zan ba ni dai zan zo kuma uwar gidanka ta haihu tana ban nono yaushe za ta tashi ta yi tsalle sabuwar haihuwa ni dai na zo ni kuma ba yadda zan yi ma in je gurinku don ni tsoron wana nake ji idan ya ganni in an koma gida zai kira ni ya mun faɗa gara zai na zo in zauna gurin uwar gida mu sha shayi ya ce ku da ya je ku suka je aka taru duk sarakuna ya gaya musu ya ce to mai ɗaki ta ce ita ta ɗauka ta karɓi makaranta a je a nemo masu baturiyar da za ta koya musu turanci ta gaji tana zuwa ƙasar ingila sai zance take da hannu kamar zancen bebe haka ne muke yi
don me Yo, na ji turanci ne a lokacin ba dai ina ina dai mm, mm, tafa da mijina ba su kuma sun ɗauka suna so na turawa mm, mm, matan turawan da mazan mm, nema ake yi mm, mm, ni hausa su tilas ni kuma ba- ban iya ba ba koyan ba to sai sai sai sai suka ce to shi kenan sai sarkin katsina ya ce to sarkin kano ku ne da 'ya'ya in kun ba da 'ya'yanku ni kuma na tambaye su na gogo su ba ni 'ya'yansu to sai sai sai ce da yamma za ku zo ta nan in suka ce to haka an samu yamma ta yi muka shirya muka tafi na je na shige gurin matarsa ashe nonansu kamar barkono yake jawur na ce uwar gida nonon ki jawur ta ce eh saboda haihuwa suka je suna ta nasinsu suka yi suka ƙara wasansu to gawa na ni bai sakar mun fuskan a yi wasa tare da ni ba ina zan je dan rashin kunya in je in yi tanar da wana ba al'adar mu bace Ai, gaskiya.
ko da aka tashi sai ya ce to maɗaki za za ta tafi- za su- za ta tafi su kuma ku je mu zauna mu sha na mu sha tun don su sai sha da uwar gida suka je su- suna cin nasu mu muka fita muka shiga mota mu muka yi tafiyar mu, masaukin mu shi ke na zance ya kullu sai ga miss Figan an kawo makaranta sai aka kawo musu musbuka na kuma ce ce sunanta ne na manta ɗaya aka kawo su kano su su biyu to kamin a zo sai na ce to ya kamata dai a yi mana sinima
Sinima.
Mm. a nemo matan gari su zo su kallo
Film.
Mm. akwai wani sarari na nan haka kan a shiga cikin gidan sarkin katsina to nan aka yi gayyar duk matan hakiman gari da talakawan mata suka zo shi baturan sunansa mr hamfur
Mr. Hum Humphrey.
hamfur Humphrey.
Mm. to sai suka zo aka nuna masu sinima ina kai ina ka kamar kamar duka kenan ni ban ji turanci ba dai haka dai da ka nake komai
Amma film a Turanci ne.
Mm, Aha, saboda haka bakin fahimta da nema.
mm.
Ai,
to sannan da aka gama sannan na ce to jama'a za in karbi 'ya'yan za mu yi makaranta
dole ne.
gwamna ya ce lallai sai dai in ba za mu karɓi makaranta ba sai dai waɗansu iri su zo su- su su cinye ƙasar mu za su kawo su ba da shakka ba jidde ne musu farfaganda ne musu farfaganda kuma kowanne muka yi salama suka tafi gida sannan kwaram sai ga baturiya an kawo da sarki yana gaba tana biya aka kai ta ɗaki na ta ce to ga baturiya da kika nemo an kai waɗansu an ce a gaya miki in ji gauna an kai waɗa- mutum biyu kano a jarraba a gani ko zai yiwu na ce a zai yi- zai yiwu ai ba ni na faɗa ba da kwaɗan harshe na da ikon Allah na faɗa sai ce to sai na ce to sai a je a ba a nemar mata gida a bariki kuma in an kwana biyu ki a dinga zowa ta ce to mutum ne kirki tsofi wannan sai ya ce to wannan makaranta ya za ku ku so mata ba aji na ce a'a ba aji na ce da ka kasa a cikin shamakin dokinka a yi mana ajijjika na makaranta da komai da komai A Katsina.
nan inda aka yi gidan ganyen nan to nan duk ajijjikanmu ne Mhm.
da ofishin baturiya a sama to sai na ce masa to na ce yadda za ka yi kaga haka ba za su kawo 'ya'yansu ba idan an zo fadanci wanda duk ya zo garin gaishe ka sun zo zaman fadanci da hakimanka na gari da dogarai da 'yan gadi da dogaran kurkuku da na asibitin asibiti ka gaya musu mai ya biyu ya kama kaɗan mai uku ya ka biyu ya riƙe ɗaya An rage kadan.
ka gaya musu ka ce idan kuka kuskura banga kun kawo 'ya'yanku a nan ba bakin rawaninka in ma'aikaci bakin aikinka kuma za mu haɗu da kai sosai na ce kaga sun ba mu ya ce to da suka zo fadanci ku je gaya musu yadda zai faɗa ɗin nan nan da nan sai ga mu da- da da 'ya'ya saba'in tashi ɗaya da na ce to akwai wani bahun ɗinka a ban ɗaki yamtin a ba mu don mu koya musu wanka aka ba mu bahun aka je aka yi jonin famfo a rijiya muna samun ruwa na ce to ka ɗebo ƙwarakwaranka ka sa mutum hudu aikin kicin ka sa mutum biyu aikin dogari a ba su rawanin dogari da rigar dogari da bulala in ba da haka ba yaran ba za su ji tsoro ba Mm.
kuma ka ɗebo mutum hudu ka bani a koya musu musu yadda za su koyar da yara
Madara.
to da haka muka samu makaranta fa to ni sai in in mun gama aiki sai da yamma baturiya ta zo ran alhamis da litinin take zuwa in koma da la'asar din in sa jakadiyarta na yi mata jakadiya ta buɗe ƙofa ta tsaya tana jiranta in ta zo ta buɗe mata mota ta ɗebo kayayyakinta da jakarta ta shigo gaba su je ta kai ta sama ta zauna Habeni.
Mm. in ta zauna ta ce to je ki ga mai ɗaki na zo a tafi cikin gida ta gaya mu In shi- na riga na shirya sai in fito in biyo ta mu zo ni ma da yan littattafai na in zo tana koya mu an na koyi shifta da dictation
Madara.
an na koyi kuma sai sai in- in in matan tura sun je katsina sun zo da mazan su za su yi aiki sai su tambaye ni cewa in rubuta musu hausa da ingilishi Mhm.
sai in rubuta musu kowanne ga amsarsa to nan fa sai na aike na ce a ce hajiya ta zo to mafarki ne zan mutu sai na ce a ce hajiya ta zo daga gidan mijinta ta taho sai ta ce har sai ka kai na ma a min kitso sai na ce kamin ki kukan mutuwa ta ba ta ce au don haka kika kira wani na ce "Eh." to da na yi wanka sai na yi alwala sai na ce to lallai yau mutuwa tsaye
Kai.
na ce amma han buɗe miki garmahu sai na buɗe musu garmahu na kama hanya na tafi makaranta mun hau sama kenan da baturiya an soma mm, shifta sai ku na dinga ganin duhu na dinga ganin duhu ashe baran da can ce da ta kewaye wannan mm, mm, kama a ce nan to nan a ce a can samansa muke nan a ce kewayen duk baranda ce ta tafi sai na ga tana da- n- n- n- tagogin na nutsewa suna nutsewa sai na ce mata "Mm, mm." Mm, su wasu ce sunanta mamina mamanta sunanta ita ce ta yi shugaban makarantar hausawa a can ƙasar ingila ɗin sai na ce ni haka nake ji sai ku can jimawa sai su ce menene ba komi mu ci gaba da aiki na ce to sai na ji tara tsatsatsatsatsatsa yadda kika san tsawon sama ta ta damuna haka duk baranda nan duk ta- duk ta- ta ta- ta- ta rushe suka koma ƙasa sai aka bar sai tsoron nan da muke kai kurin shi ma kuma duk ya bi- ya yi wani tsage-tsage sai ta tashi ta rungume ni ta ce yau ta ina za mu bi mu ci uku na ce to ni in tsoro na ya faɗa da mu yaya za a yi a gane naman ki a gane nawa ni shi nake ji ba nan da nan ba duk da tsofaffin kishiyoyi na duk suka waje suka taho nan samakin doki kuka suke ake ta yi daga can kuma bakin kasuwa duk maza suka farko da su na gwaggo sai aka ce a- a- aka ɗauko shebur masu diga na ɗaukowa mu je dama mai ɗaki ce gurin nan zai faɗa sarkin gini aka kirawo shi ta kirawo shi ya ce ba zai faɗa ba ko ba sai dai in an sare shi ta ce yau faɗuwa ku zai yi yau ya ce to ko ziri ya shaida in sarki ya zo gashi nan sarkin gini ya yi masa sanadin mutuwar baturiya da matarsa sai a suka zo aka ce a sa shebur a a- ta tuwon newa sai na tashi tsaye sai na je ba cikin kofa sai na ce na gugu ga mu bu- bu mu mutu ba amma ga wannan ma jujuyawa yake ɗakin na ce sai dai ku san yadda za ku yi ku fito da mu ba kafar bene ba baranda sai shi ɗakin nan tsaye kam sai ɗakin ban ɗaki da ke liƙe da da shi da yas- da taga na na leƙa ga shi duk har da tsohuwa ta duk ga gidan cike ba a rage tsaka ba kuka suke ta yi sai na ce ban mutu ba sai aka ce sarkin kofa ya hau ya ya goyo ni don karfin hali baturiya nan sai ta ce wai sai in je can inda ke laɓu-laɓun nan ɗauko mata akwatinta na abinci na na ce to sai na tafi na je na ɗauko mata na kawo mata to aka zo fitar da ni sai ta ce ita ba za a fitar da ni ba sai ta fita tukun sana aka ɗauke ta suka fitar da ita ta je can ƙasa kuma tana kallon sama tana kallon yaya zan yi in fito to sai ya zo ya ce to dan ki daɗe zo in ɗauke ki ke ma in in saukar da ke na ce a'a ba za ka saukar da ni ba tun da yake rega taga zan fita ta taga in hau wannan ɗakin ban ɗakin can da tsani ya ya ce i na ce to na hau tsani na sauka sai na- na- na- na hau tsani na sauka Allah baturiyar nan jikinta na ta rawa Mm, ta kame ni ta riƙe na ce mu tafi a sa ki tafi gida a mota ta ce ba za ta iya tafiya gidanta ba yanzu ba muka ɗunguma da matan gidanmu muka shiga cikin gida muka je bakin gadona muka zauna da ita sai kuka da kuka ake ana mu barkanmu yau da sarki da ya ji mugun labari na ce a to ai ba yadda za a yi tun da yake ni na roƙo shi na ce zan koyi gida to in ajalin ne kira ni ba shi kenan ba to abin da ya tada hankalin baturiyar nan kenan ta kama hanya ta nemi sallama ta bar ƙasar katsina kai ina cin wuya dai a duniya
A ina ta tafi
a ingilin ta ingilin koma su ta koma ta koma garin su da sunanta fa?
wallahi na manta sunanta Ba Patterson ba ce.
Mm-mm.
Kin
Patterson ba nan garin ta yi aiki ba?
ai ai ai shine dalili na ta mai yake zubar kin kin yi amfanin sunan Sergeant Patterson.
eh
Um, mai gidanta ne?
a Daban ne.
shi gwamna ne a kaduna Eh, amma ba dangin Alice Patterson ba ne.
a dangin kaduna
Lokacin da kin yi taro da ko kin, da kin yi hira da matar rawa na farko a Kaduna ne? Kin game da su?
kaduna Mm, ne.
sai kun shirya um, shirya-shiryan makaranta a Mm.
kaduna eh sai sun yi aikin makaranta a katsina mm.
amma kun yi shirye don katsina lokacin da kuna can eh kaduna eh to sai aka kawo nan to sai na na ji- sai ita musbigan din da kare ya ciji ita baturiya ta nan kano karanta ya cije ta Mm.
to sai ta sai- sai ta tafi ingila Mm,
to sai aka kawo ita tamu baturi aka kawo ta nan. to da aka kata nan to sai 'yan makarantar nan kano ba kamar za su yi mata duka
Allah suka ce mata ai wahala suka ci turawan nan kan makaranta ta samu ba su so ba
sun ci wahalar 'ya'yan jama'a Kai.
a tare a ta musu ihu sai ta- ta shiga mota ta tafi katsin ta iske ni da kukanta kai
ta ce ni dai na fi son in zauna nan katsina saboda ke ba za ki yarda a raina mu Eh.
ba amma can kano wahala wahala sannan su je kuma su gaigaya sarkin kano karya da gaskiya ya ɗauka
kai shi a
sarkin kano abdullahi abdullahi Mm, ta biyu mm. ya ce ta ce "Mm, mm, ba zan iya aiki ba sai na ce mata ta to yanzu yadda za a yi in rubuta miki takarda ki kai wa sarkin kano ni fa ba zan yadda ba in gyara garin wani dan ina aure na gari ya lalace kuma cewa za a yi wa gwamna wana ne ba ya san makaranta da za a fi laifin yara ba sai na rubuto takarda sai na bata na ce ki tafi ki haƙuri ki ce wa sarkin kano bacucaniyata da ke nan take aure tana nan a duni ya kirawo ta ya ba ta takardar nan ta riƙe min kano yadda na riƙe katsina makarantar kano
Wani makaranta?
gidan makami Gidan makaranta.
ai dama ita ce ta Ta farko ita farko ce ne, haihu na ce ta je ta zauna tare da da baturiya suka zo aka gaya mata aka gaya wa sarkin kano ya aiki aka kirawo maimuna ta zo ta kama aiki mijinta fa an karaici bai yadda ba matarsa za ta bi maza shi menene menene ya dinga yawo da sanda da ta je ta- can katsina ta ce min ni dai gogo auren nan na ankara kar ya kashe wani saboda ni inda yake gurin ma'aikata ce game ne tare da mata da maza ana hulɗa kada ya iske ko ma sun ne aka ba wa takarda ya miƙa min buge shi zai yi sai sai ta ce to ni dai zan kashe aure na na ce a kashe to sannan ta kashe auren ta komo nan cikin gidan sarki ta zama
Mene ne sunanta?
maimuna Maimuna. Ta kashe aranta. Saboda halin mijinta ba mijinta.
na kishi Kai, kai. Allah ya kiyaye.
to dusa hawa wadda ta ta- ta je can take rike da 'ya'yan arewa a koya suna gari ne can kasar ko amurka ne bayan ta komo ne ta mutu to duk duk hannun yarinyar ta wasu ta koyi- suka koyi turanci to sannan abin da babu a wannan makaranta ta gidan makama sai ta ce gurina ta ce babu kaza babu da kaza sai in ce zan ɗauko a makarantar mu in ba ku. in ɗauko in ba su ni nake sayan farantai da cokula waɗanda za a sa wa yara abinci sarki kuma ya sai hatsi da su shinkafa da duk kaya-kaya dai wanda za a yi girki don yara su ci tara shi kuma shi yake saye da su itace a saya kirga-kirga a aje mana sabulun wanka ni nake saye na ci wahala Kai. Kin yi kokari wallahi.
to gashi na yanzu duk sai wai na ce da zan fita na ce ni fita zan yi na gaji Eh.
na ce tun da nake ko jaki kun taɓa bani mm.
na ce na- na ci wa- na ci wahalar banza da neman muku 'ya'yanku da- da arziki Mhm.
na ce sai kowane a ce masa siniya sabis a jawo mota a bashi wani a bashi ba sukur Mm.
kudinsu sun fi nawa har abadan duniya na ce da nasara ne suke mm, mm, a cikin wannan aikin da can daga ingila ai aka aikon da satifiket Mm.
aka ce headmatron ita ce gaba da ma principal na ce- na ce kamar asibiti ne sai abin da m- matron din ta yi sannan likitoci suke suke motsa ba su wuce ta metro Menene sun gaya miki? Sai lada alahira ne Mm. Mm.
kai hajiya Ana juya wallahi.
ta ina tunani Ita kuma bai wa ita kuma bai wata ba ba ta biyan komai ba ai ai duk wahalar da ta ci. Kuma kin ga aka yi yaƙin nan na Jamus na Hitler.
aha
babu baturiya ko guda ɗaya a garin nan ita ce a a gidan makama ita ce gaba ita ce yamma abin da ya tsanani ta neme ni can katsina kuma da ta mutu ban- ba ba su nemi ɗanta da sun bashi ko kwabo ba eh
sai da na- na zo ta kafa sarkin katsina sai sai